ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram a cikin wannan watan mai alfarma na ramadan idan ba a manta ba muna a cikin kitabus zakati littafi mai bayani akan zakka kinan a yau za mu tashi hadisi na 502 hadisi na 502 a yau kenan za mu ɗan gaggauta don saboda mu samu mu kammala tun da gobe in Allah ya mu da rai za mu liƙe karatu insha Allah mu samu mu kammala kitabukin kamin mu kammala mali ke cewa wa an abdullahi bin abi aufa an karɓo wannan hadisin daga abdullahi ɗan abu aufa radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idha atahu qaumun bi sadaqatihim idan wasu mutane suka zo musu da zakkarsu qala yana cewa Allahumma salli alaihim ya Allah kai musu salati salatin Allah ga bayu shine addu'a a gare su ma'ana ya Allah ka sa musu albarka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin kenan abin da yake karanta da mu shine yana da kyau ga shugaba idan mai zakka ya zo mishi da zakka ya yi mishi addu'a ya sa mishi albarka wannan shine kenan asali ita zakka idan mutum ya bada wai ba me yake da suna ba kaman wani ne ma ba kan shi ne ma ma'ana abu ne wanda yake dole ne sai ya hudda shi to kenan dan mutum ya bada zakka asali ba amma gode mishi ba ba wani abu ba ne don saboda abu ne wanda ba na shi ba ko ya so ko bai so ba sai ya hudda to amma yana daga cikin kyautatawa dai a ce ma mutum Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ƙara ma dukiyarka albarka wannan shine kenan daga faɗin manzo Allah man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya muku abun alkhairi ku ku saka mishi ko da ku ce mishi jazakallahu khairan dai malai ce wa an ali radiyallahu anhu daga ali Allah ya da shi أن العباس رضي الله عنه للي العباس الله يدد شي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي منظر الله في تعجيل صدقته جمد جوج وتذكرس قبل أن تحل كامل لوكتين تيي فرخص له في ذلك سيمس سوكي أكان هكا رواه الترمذي ترمذي رويته وانا حديث والحاكم ده إمام الحاكم وانا حديث ينا نونا ya halatta ashe mutum ya hudda zakka kamin lokacin ta yi ya halatta mutum ya hudda zakka kamin lokacin ya yi ma'ana gaugauta hidda zakka amma abin da bai halatta ba shine jinkirtawa shi jinkirtawa bai halatta ba amma gaugautawa ya halatta don saboda kawai mutum ya yahe wani haƙƙinsa ne wannan shine kenan kuma so da yawa inda gaugautawa zai alkhairi shine kasance kana da dukiya guda biyu yanzu gashi za ka hudda zaka kana da miliyan goma aji sai ka samu kyautar miliyan biyar asali miliyan birkin da ka samu ba za ka hudda mata zaka ba sai wata shekara to amma don saboda kada abin ya zamanto maka guntu guntu duk shekara sai ka hudda ka hudda waka sai ka me sai ka hada wuri guda ka san hidda musu wannan shine kenan jayyid kenan wannan shine haka al-abbas yayi ya tambayi manzon Allah ya hudda zakka ya gaugauta hudda zakka manzo Allah ya mishi dama ya bashi dama ya hudda shi yasa akwai wani hadisi wanda mun san malam ya kawo shi anan ba wata shekara manzo Allah ya tura amsar zakka da mai amsar zakka ta wajen al-Abbas sai ya ce bai bada na sai Allah bai zo mishi da huskawa da ta dace ba yace ba zai bada ba da ya zo a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai al-Abbas ya hana zakka Umar ne yace ai Abbas ya hana zakka sai manzo Allah ya ce ta Abbas tana a kaina a shi wannan hadisin sai fassara muna abin da yasa bai bada ba wancan lokacin dan yami dan ya riga ya bada ne tun kamin mi tun kamin lokacin ta yi وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة دو أبن دبيكي ومئوكي أقدا بيربع na azurha babu sadaka a ciki an gane ko ukiya ukiya nau'i ne na kilgon da suke yi a lokacin da ukiya guda tana yin me ke da suna dirhami guda arba'in in ka hada dirhami arba'in gida biyar nawa zai yi arba'in gida biyar nawa zai yi ɗari biyu ɗari biyu ko kenan sai kasance dirhami guda ɗari biyu shi ne na azurfa kenan duk abin da bai kai ukiya guda biyar ba kowace ukiya ko tana yin dirhami arba'in babu sadaka a cikinsa walai safi ma duna hamsi zaudin minal ibili sadaka duk abin da bai kai a raƙumi guda biyar ba babu sadaka zaud shi ne wannan raƙumi duk abin da bai kai raƙumi guda biyar ba babu sadaka a cikin shi zaud wani kilgo ne da suke yi na raƙumma raƙumi wanda bai kai mai ke da suna hudu ba zuwa ina ji tara ne ko goma ba a ce mishi zaud kenan duk abin da bai kai raƙumi guda biyar ba babu sadaka a cikinsa walaisa fi ma duna hamsati ausuqin min tamri sadaqa dukkanin kuma abin da bai kai ausuki guda biyar na dabino ba babu sadaka wannan hadisin ya ƙara muna da zakar cimaka zakar kayan gona a jiya mun ga zakka ta raƙumma zakka ta shanu zakka ta ƙananan dabbobi zakka ta zinariya da azurfa a yau mun samu ƙarin zakka ta me ta cimaka an gane da kyau ko shi kuma cimaka zakarta shine ukiya guda ausuki guda biyar ausuki guda shi yake yin sa'i guda 60 an gane ko ausuki wani buhu ne da suke kilgo da shi a lokacin kina in ba an samu buhu biyar ba to wannan cimakar da ka samu ba dole ka hudda mata zakka ba idan za a kwatanta ausuki a wannan zamani ana iya cewa buhu dan cin hamsin buhu tasa ɗari uku eh, to ya an yi ta akan buhu buhu ha eh, babu dan cin hamsin eh, babu mai ɗauka hamsin jayid na gari eh shi da yake na da wanda kun ga 'yan kasuwa su suka sa wannan jayid to a takaice dai wannan yana nuna muna kwano kwano 100 nawa ne zai tiya tiya 300 an gane ko in kana da tiya 300 to wannan ya halatta ka hudda zaka amma wannan yake dole gare ka ka kai nisabi kenan amma ko bai kai ba mutum yana so me yake da suna sai ya hudda wannan shine kenan nisabi na cimaka ita cimaka lokacin da ake hudda ta shine lokacin girbi Allah yake cewa wa'atu haqqahu yawma hasade ranar girbi ran da ake hudda zakka da an girbe an hada sai a kilga a hudda zakka ita babu babu kilga shekara ko abin ga yanzu misali kasashen da suke noma shekara ga shekara sau biyu kun ga kenan su sau biyu za su hudda zakka an gane ko kenan shi bangaren abin da shahici maka babu mai da suna ba a kilga shekara da an hudda za a hudda za a hudda zaka lalle kai malai cewa walahu min hadithi abi sa'id radiyallahu anhu akwai a gare su har yanzu a hadisin abu sa'id Allah ya da shi ce laisa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin babu ga ƙasa ga ausuki guda biyar na dabino wala habbin ko kuma kwaya sadaka sadaka kwaya shine duk abin da yake tsaba an gane ko kenan sai nuna dukkanin dai abin da yake na abinci wanda ake hudda ma zakka to da ausuki ne ake kilgo tiya 300 nan da 50 an gane ko wannan shine kenan sannan ba kowanne ci maka bane ake hudda ma zakka zuwa gaba in mun kai akwai wani hadisi muka zo zan ba ku ta ka'ida wadda za ku gane abincin da ake hudda ma zakka da abincin da ba hudda ma zakka an gane ko jayid sai hadisi na gaba maliki cewa wa an salim ibn abdullahi an abihi daga salim dan abdullahi daga ma'aifinsa radiyallahu anhu ma Allah ya dada su anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce fi ma saqati as-sama'u wal uyunu a cikin dukkanin abun da sama ta shayar wal uyunu da ijiyar ruwa ma'ana ijiyar ruwa ke biya tana bashi ruwa aw kana athariyan ko kuma abun da sanyu yake yake shayar da shi kamar itace wanda ta hanyar sanyunsu ne suke jawo ruwa su ne athariyan kamar wanda ta hanyar sanyu ko ta hanyar ɗanyi suke rayuwa al'ushuru a wannan za a ba da ɗai cikin goma shine al'ushur wa fi ma suqiya bin nathi nisfu al'ushuri a cikin kuma abin da aka shayar ta hanyar bai an gane ko abin da sai an ɗebo ruwa a bashi to shi kuma wannan za a ba da ɗai cikin ashirin rabin ɗai cikin goma an gane ko rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wali abi daud a riwaya ta imamu abu daud idza kana ba'lan al-ushru idan ya kasance abin da yake sha ne ta hanyar sanyu to za a bar ɗaya cikin goma wa fi ma suqiya bis-sawani a cikin kuma abin da aka shayar da as-sawani as-sawani sune dabbobin da suke bai kamar irin su shanu da ake bar ruwa da su sune as-sawani da abin da aka shayar ta hanyar dabbobi masu shayar da ruwa awin nadhi ko kuma ta hanyar yayyafawa bai nisful ushuri za a ba da rabin ɗaya cikin goma wannan hadisin yana bayanin abin da ya shahici maka abin da ake huddawa wancan hadisi ya muna bayanin nisabi ne sai ya kai miƙidarin tiya 350 za a hudda zakka to mi za a huddawa abin da za a hudda shine nisful ushuri ɗaya cikin ashirin in ya kasance cimakar banta ne aka yi kawai misali wanda suke noman noman rani kun gani noman rani shi ruwa ɗebo su ne ake ana badawa an gane ko to nan kina akwai wahalar mutum a ciki to su shi yasa wannan ɗai cikin ashirin ake huddawa an gane ko abin da aka samu a raba shi gida ashirin to ɗai za a huddawa ko a raba shi gida goma a hudda guda gudan shi ma a raba shi biyu to abin da kuma ruwa ta shayar da shi kamar noman damuna wannan kun gani daga sama ne allah yake ruwa suna sha to su wannan in an hudda za a hudda ɗaya cikin nawa ɗaya cikin goma wancan an ce ɗaya cikin ashirin rabin maimakon wahalar da kai ta bai wannan kuma an ce ɗaya cikin goma don saboda ba kai wahalar mi ba ba kai wahalar ba da ruwa ba an gane ku wannan sai ke nuna bike da suna adalci na musulunci jayyid idan muka zo a wajen kuɗi mun yi shi a ajiya ina so ne in gani ko buku manta ba kuɗi idan za a hudda musu zakka nawa ne ake huddawa ɗai cikin nawa ake huddawa ɗai cikin arba'in yawwa tau raƙumma biyar sai a hudda ɗanawa sai a hudda yar akuya tau jinsin akuya fa ɗanawa ɗa arba'in sai a hudda ɗanawa ɗa guda tau yanzu mun kuma gana abinci an gane ko to shi kuma ɗaya cikin nawa ake hudawa akwai bambanci wannan sai kunci akwai tafsil yauwa akwai rarrabewa kenan in na damuna ne ɗaya cikin nawa ɗaya cikin goma in na rani ne ha ɗaya cikin ashirin an gane ko wannan shine kenan jayyid sai mu zo a hadisi na gaba malai ke cewa wa an abi musa al-ash'ari wa mu'adh radiyallahu anhuma daga abu musa al'ashari da shi da mu'az allah ya dada su annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala lahuma mazu allah ya ce musu la ta fi sadaka kada ku karba a sadaka illa min hadihil asnafil arba'a sai daga jinsin wa'annan abubuwan guda hudu a sha'ir ita ce sha'ir walhinta da alkama wazzabib da busasshen inabi shine zabib والتمر da dabino rawahu at-tabarani at-tabarani ya hutar da shi wal hakim da imam al-hakim wannan hadisin wasu malumai sun daifantar da shi amma mafiyancin malumai sun ce hadisi ne hasan manzo Allah ya ce kada a karba sadaka ta abinci in ba daga cikin abubuwa guda hudu ba sha'ir nau'i ne na alkama da alhinta ita ce alkama da muka sani wazzabib busasshen inabi wat tamr dami da dabino wannan hadisin dalilin shi ne malamai suke sabani mai yawa akai wasu malamai suka ta akan cewa ashe in ba wannan abincin ba ba abin da za a huda ma zakka a cikin wannan an zano hatsi suka ce kenan hatsi ba za a hoda musu zaka ba an zano shinkafa kenan ba za a hoda mata zaka ba duk abin da ba a zano ba a nan suka ce ba a hoda mishi zaka an gane ko wannan shine kenan wannan shine mazhaba wadda take mafi nesa daga gaskiya domin inda an ce dole sai wa'annan ai kaga munan kenan ba ba ma abin da za a hoda ma zakka don mafi yanci wannan duk ba mu noman su ko ba mu noman alkama ba mu noman busasshen inabi to can kaɗan ne suke nomanta busasshen inabi akwai shi dabino shi ma can ne ke da kai shi kaɗan to kun ga wannan ita ce masabar ta nesa da gaskiya a wannan zamanin ma malaman da suke ta yi a kanta ‘yan kaɗan ne wannan ita ce masaba ta malaman zahiriya jayyid sai wasu malamai suka ta a'a abinda ake huda ma a zakka shine abinda yake nau'in wa'annan abubuwan nan an haɗi sha'ir ko sha'ir tana kama da tsaba ko cikin tsaba take alkama cikin tsaba take to suka ce kenan duk abinda yake tsaba za a huda mishi zakka na gaba shine inabi busasshen inabi sai suka ce kenan furwi duk furwikin da yana bushewa ana mi ana huda musu zakka sai attamar da bino shi kuma wannan babu kaman shi ko sai shi ma ana huda mishi zakka to in ba wannan ba duk ba za a huda musu zakka ba na uku su ne wanda suka tai suka ce wannan abun dan me yasa aka ce a huda musu zakka suka ce na harko dan saboda mimma yaqtatuhu nas daga cikin abincin mutane ne abin da ake ci ne a matsayin tuwo a ce a kwanta suka ce kenan don haka duk abin da yake a matsayin tu a matsayin za a ci a ƙoshi za a huda mishi mi za a huda mishi mi za a huda mishi zakka na gaba suka ce wannan abubuwan gaba ɗaya abubuwan ne wanda ake aunawa kenan suka ce duk abincin da ake aunawa za a mi za a huda mishi zakka duk abincin da ko a asali ba a auna shi ba za a huda mishi zakka ba an gane ko na gaba suka ce wannan awon duka gaba ɗayansu babu abin da yake ɗanye duka busashi ne ana jima suna jimawa a aje kenan suka ce duk abincin da yana jimawa a aje ana hudda mishi ana hudda mishi zakka to wannan shine mai yake da suna fatawa wadda take mafi yawancin malamai suke aiki da ita kenan yanzu suna hada abin da abincin da ake hudda ma zakka zaka gane shi ta hanya biyu mimma yaqtatuhu nas wa mimma yukalu duk abin da ya zamanto a matsayin abincin ci an gane ku na mutane da kuma abin da ana awansa to ana huda mishi zakka an gane ku wasu kuma suna karawa wa kullu mimma yuddakhar dukkanin abin da ana iya aje shi ya jima aje to ana huda mishi zakka idan mun faɗi wannan abubuwan guda uku akwai abubuwa da yawa za su huta daga ciki ko yanzu mu rike wannan ka'idar kullu ma yaqtatuhu an-nas wa yuddakhar wa yukal yuzakka ana huda mishi zakka dukkanin abin da ake cinsa a matsayin abinci kuma ana iya aje sa lokaci mai tsawo kuma ana iya awonsa to za a huda mishi zakka ta yanzu ku zano mini abin da ba su da wannan siffofin in bu kuma da muka yi umdatul ahkam mun kawo misalin wannan albasa a abinci ce ba a matsayin abinci take ba tana daga cikin mukammilat ko jayyid ta ana aje ta ta jima ba a aje ta an gane ko sannan awon ta ma asali daga baya ne aka zo akan ake awon albasa amma asali a da albasa ba ta da awo an gane ko kina albasa ba ta da zakka an gane ko sai dai kudin albasa da huda musu zakka wannan shine kenan ha pom de terre ta pom de terre da farko abincin ci ne abincin ci ne yana jimawa aje baya jimawa ana auna shi a asali ba a auna shi an gane ko to kenan fam da baya daga cikin abin da ake huda ma zakka sai dai kudin shi a huda musu zakka to doya ta mun je abincin ci ce haka ne tana jimawa aje ba ta jimawa aje kun san da me yasa ake sa kaidar tana jimawa aje yanzu misali mutum ne ya hudda yayi fam da mai yawa ya hudda zakka ka kwaso fam da kenan ka kama wanga shi kuma wannan an ba ka bashi shine dan saboda ya ci da Allah shekara nawa zai yana ci wannan abu ha yana kai shekara komi yawan sakamin shekara ya lalace ba ma mutum shekara watanni ne ta mi watanni ta lalace to shi sa ita kudi za a hudda ma zaka ba mi ba ba ita ba don saboda ba ta iya shi ma ashe an gane ko to wannan shi ne kira to ku bani wani misali kuma dankali shi da shi da doya duk uwa su guda duka hukuncin su guda ta mu zo mangoro an gane ko mangoro mangoro abinci ne a'a ba abinci ba ne kun san yadda ake gane abinci akwai abin da ake ce ma al-mukammilat akwai abin da ake ce ma al-qut al-qut shine abincin da ana iya cin sa abincin da yake a matsayin kaman ana iya yin watanni ko shekaru shine abinci abincin da in ka ci sa baka da bukatar kuma wani abu in ba ka makwalashe ba an gane ko shine shine abin da ake ce ma al-qut na gaba shine al-mukammilat su kuma wannan kaman su ake ce ma kwalam da makwalashe an gane ko to mangoro kun gani irin abun da in an ci an koshi ne sannan a kawo sha'aza dama haka ne asali ba dai ka ci shi ba a matsayin tuwo ya dai ka ci shi a matsayin almukammilat kamar irin su kankana kun gani duka ba abinci ba ne kayan mukammilat ne kwalam da makulashe ne an gane ko wannan shine kenan to kun ga wannan shine ka'idar da za ku iya gane abin da ake hudda ma zakka an gane ko kun gani kuka lura kenan a mafi yawanci duk abin da ya shahi furwi duk abin da ya shahi kayan legim duk ba a huda musu zakka cikin kayan furwi wanda ake huda ma zakka shine dabino dabino yana cikin furwi ko dan me yasa dan saboda shi ana aje shi ya jima aje kuma su laraba a matsayin abinci yake a wajen su shi yasa ya shiga a cikin mi ya shiga a cikin zakka wannan shine kenan jayyid ku tuna wani misali wanda kuke wanda yake iya shiga yanda yake iya sa shakka a ciki wake yauwa wake da farko abincin ci ne abinci ne an gane ko musamman wajen gobira ko in ji su zaurawa suka ce ba gobiri azaba wake ko to yanzu ko sun bahi zaurawa azaba shi jayi ta na biyu ana ashe shi ko ba ashe shi na uku ana awon shi ko ba awon shi ana awon shi an gane ko to wannan shi ne kenan jayyid ta mu zo 'yan makka zogale in ji abin game ke da suna gobira zogale ta makka ta da farko abincin ci ce a ba abinci ba ce kwalam da makwalashe ce an gane ko jayyid na biyu ana ashe ta tashima ko ana ashe ta awanta shi ma daga baya ne ake awanta amma a da babu awanta kenan ita ma babu zakka a cikinta yawwa shine asali ba abin ga ba tunda mafiyanci da asali ake aiki asali wa'annan duk ba auna su asali irin su albasa kayan legim a asali ba auna su suli ne kawai ake yawwa kasa ne ake shi yasa kenan shi yasa tun a tun a zamanin magabata suka sa wannan ka'idar wannan shine kenan jayyid an rike wannan ka'idar da kyau cikin kayan gona me ake hudda ma zakka awalan ma yaktatuhun nas ko na biyu ma yuddakar ko abinda ake iya ajewa ya jima aje na uku ma yukal abinda ake awo wannan shine in ka rike wannan kayan to ka san abinda ake yoda ma zakka cikin kayan abinci jayyid akwai mazhaba ta, ta hudu sune mazhaba ta hanafiya wannan na uku sune mazhaba ta shafi'iyya da malikiya da hanbaliya su suka haɗe wannan abun guda uku mazhaba ta ƙarshe shine mazhaba ta hanafiya su sun tai komi duk abin da dai za a shibka ya hoto za a mi za a hudda mishi zakka an gane ko idan kuma aka ce za a hudda ma abu zakka ana nuhin kamar cikin jinsin sa domin duk abin da aka ce ba za a hudda mishi zakka ba cikin abin da suke hitowa ana nuhin cikin jinsin sa ba za a hudda ba sai dai a cikin me a cikin kimar sa a cikin kudin sa an gane ko wannan shine to su kuma sun tai duk abin da yake hitowa a shibka shi ya hito to za a hudda mishi zakka sai dai wannan su ma masaba ce wadda dalilansu adillakinsu adilla ne wanda suke marjuhai wannan shine kenan kenan magana mafi inganci su ne wa'annan na abubuwan guda uku wanda mafi yawancin malamai suka tai a kansu jayyid sai mu zo a hadisi na gaba mala yace walid daru qutni a riwayat imam daru qutni an mu'adhin daga mu'az radiyallahu anhu qala fa amma al-qitha amma al-qitha alkitha ita ce mai ke suna mai ake ce mishi kwankwambur wasu malamai suna cewa alkitha shine dukkanin abun da yake yin yaɗo ya yi ɗiya a sama an gane ku irin su mi irin su attarugu irin su kabewa irin su kankana an gane ku dukkansu sama suke yin ɗiya an gane ku shi kuma albukul shine duk abun da yake yin mi ɗiya da ƙasa irin su misali dankali kunga ɗiyan shi ƙasa suke gujiya ɗiya ƙasa suke kwambitar dankalin turawa da sauransu to duka albukul ne to alkitha wasu malamai suna dangana shi da kwankwambur wasu kuma suna cewa duk abin da dai zai yaɗo a sama walbittih da albittih albittih ita ce kankana an gane ko warrumman da arrumman shi ma nau'i ne na furigo wanda ba mu da shi a nan amma ana kawo shi roman walƙasab da arake ya ce faman afa anhu faƙad afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi afuwa akan wa'annan mana duk ba za a huda musu zakka ba asali dama sun yi kama da wannan ka'idodin ba su da wannan ka'idodin guda uku kun gani wannan sai ya karfafa wancan abu gakin wa isnaduhu da'ifun sanadinsa mai rauni ne akwai akwai da yawa daga cikin malamai da suka inganta shi da suka inganta wannan hadisin jayyid malai yace a hadisi na gaba wa wa an sahal ibn abi hathma daga sahal dan abi hathma radiyallahu anhu qala Allah ya da shi yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya umurce mu idza kharastum idan za ku yi kirdado fahudu ku karɓa wada'u athulutha sai ku bar ɗaya cikin uku fa illam tada'u athulutha idan ba ku bar ɗaya cikin uku ba fada'ur rubu'a to ku bar ɗaya cikin hudu rawahul khamsa illa ibn majah marawaita hadisi nan guda biyar suka rawaito sai ibn majah wa sahahahu ibn hibban wal hakim al imam ibn hibban da hakim su rawaito sa wannan abin da ake cima alkhars shine kirdado hasashe shine mutum ne yake da dabino yana so ya hudda zakar shi kamin ya girbe shi an gane ko to in ba an girbe ba a iya aunawa to sai a zo a yi hasashe an gane ko lokacin da bai da bushewa ba a girbe sa ba sai a zo masu zakka sai su zo za a kiyasta wannan dabinon gaba ɗayansa yana tiya kaza wannan dabinon gaba ɗayansa yana buhu kaza shine kirdado an gane ko tun ba a girbi ba a yi hasashe sai a hudda zakka to shine manzo Allah ce idan aka yi hasashe abinda aka hasaso aka hudda zakkarsa to a hidda ɗai cikin uku a ba mai gonan ko ɗai cikin hudu a bashi dan me yasa manzo Allah ya ce haka dan saboda hasashe mafi yawanci akwai kwaruwa a ciki kina aka yi hasashe aka bashi ɗai cikin hudu ko ɗai cikin uku kaman an toshe masa wani kwaruwar da za a iya a yi masa ne an gane ko domin hasashe abu ne wanda yake mafi yawanci ana iya a wuce ko kuma ami ko a rage an gane ko to shi sa manzo Allah ya ce idan aka yi hasashe wanda aka hudda ma zakar a bashi muke sun ɗaya cikin uku ko ɗaya cikin hudu dan a rage wannan wannan duk yana da mana ihsani na na musulunci ibada ce zaka yi za a karba daga gare ka abin da yake dole ne ka bada amma kuma sai ana maka wani sauki sauki a ciki dan kada a kuntata maka wannan sai yake nuna faɗin Allah madaukakin sarki yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra asali zakka ba abin da take in ba ƙara dukiya ba manzo Allah yake cewa ma naqasat sadaqatun min malin sadaka huna zakka da abin da yake sadaka ta wadda ba zakka ba suna shiga a ciki sadaka ko zakka ba ta taba rage dukiya ba in dai dan Allah kake to sai dai ta ƙara maka zuwa dukiya dama summiyat zakatan li'annaha tuzakki al-mal wa tunammihi ana ce mazakka zakka ne don saboda tana tsarkake dukiya tana haɓaka ta mala ce wa an attab bin asid radiyallahu anhu kala yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya umurce mu an yukhrasa al-inabu akan ayi kirdadon inabi kama yukhrasu an-nakhlu kama inda ake kirdadon dabino wa tukhadha zakatuhu zabiban sai a karbi zakkarsa yana busasshen inabi rawahul khamsa wa fihi inqita'un a cikin sa akwai inqita'us sanad wannan shine kenan wannan hadisi shi ma hasan ne abinda ake nufi kamar yadda ake kirdadon dabino shi ma inabi ana kirdadon sa inabi in yana danye shi ake cewa inabi rezan amma in ya bushe sai a ce masa zabib an gane ko to a danyen shi ana iya ayi hasashe ga abin da zai yi amma in za a ba da zakar shi to busasshe za a ba da ba ɗanye ba haka shi ma na dabino duka haka ake jayi a hadisi na gaba mali ke cewa wa an amru bin shu'aibin daga amru bin shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo ma manzon Allah wa ma'aha ibnatun tare da ita akwai wata yarinya laha da ke gare ta wa fi yadi ibnatiha a cikin hannun yarta maskatani min zahabi akwai yan warwaro guda biyu na zinariya faƙala laha sai manzo Allah ya ce mata atu'ti na zakata hadha kina ba da zakar wannan qalat tace la a'a qala sai yace ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawmal qiyama shin yana miki dadi kina so Allah madaukakin sarki ya maida miki su ɗan warwaro a ranar tashi alqiyama siwarain min narin ɗan warwaro na wuta fa alqathuma sai ta jiwa da su rawahu thalatha marwaita hadisi nan guda uku suka rawaito sa wa isnaduhu qawiyyun sanadinsa mai karhi ne wa sahahu al-hakim min hadisi Aisha hakim ya inganta sa a hadisin aisha wannan hadisin ba manta ba shine wani kwanaki ya yi tambaya akan zinariya ko na baku shi ina ce muku gashi to ga hadisin nan wannan yana bayani ne akan zakatul huli zakar kayan ado malamai sun yi sabani akan zakar kayan ado za a huda mata zaka ko ba za a huda mata zaka ba dalilin wannan hadisin da a ce hadisi ne wanda ba a yi sabani ingancin saboda ya walwale gardama domin gashi ta zo da 'yan warwaro na zinariya mazu Allah ya ce mata kina hudda musu zakka sai ta ce a'a sai mazu Allah ya ce kina so a ranar lahira Allah ya miki 'yan warwaro na wuta da su don baki hudda musu zakka sai ta hudda su ta yi jiwa da su an gane ko ma'ana kamar ta ji tsoro ne har ta yi jiwa da su tana ganin zai zama za su zama mata bala'i kun ga wannan hadisin zahiri me yake nunawa kayan ado na zinariya ana hudda musu me zakka to amma malamai suna ganin wannan hadisin bai inganta ba amma wasu malamai sun ingantar da shi abinda dai ya alkhairi shine a hudda shi ya alkhairi an gane ko domin in kin hudda in ma ba dole bane zai zama to miki mi sadaka an gane ko in dole ne kuma kin tserata wannan shine kenan jayyid na'am azurha a zinariya kawai ya tabbata zinariya ya tabbata amma azurha ma wasu malamai suna sanya ta amma abin da ya tabbata a hadisi shine zinariya jayyid وعن أم سلمة رضي الله عنها دق أم سلمة الله يدد إتا أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب تاكا سنتي تنا سنيا أوضاح أوضاح سوني كاين أدو ما سوى الكياه تنا سنيا كاين أدو نزيناريا فقالت تتي يا رسول الله يا مايكين الله أكنزن هو shin wannan taska ne abinda ake ce ma kanz shine duk dukiyar da ba a hudda ma zakka ana ce mata kanz shin wannan zai zamantowa taska qala yace idza addaiti zakatahu in dai har kina bada zakar shi falaysa bi kanzin to ba zai zamanto miki kanz ba rawahu abu daud abu daud rawaito wannan hadisin wa daraqutni da daraqutni wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya rawaito sa wannan hadisin yana kamar yana fassara ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa waladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wanda suke taskance zinariya da azurha wala yunfiquna fi sabilillah kun ga wannan ayar ta sako azurfa an gane ko sai nuna azurfa ita ma tana me tana shiga a ciki jayyid a takeice wannan hadisi har yanzu na karfafa wancan kayan ado na zinariya za a mi za a huda musu zaka na zinariya da azurfa amma ai ba kai da za a huda musu zaka ba ko sai sun kai mi sai sun kai nisabi in ga saukin musulunci sai sun kai nisabi kinan ba kai da za a huda musu zaka ba sun kai nisabi jayyid wa an samurata bin jundabin daga samura dan jundab radiyallahu anhu qala yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance ya amuruna yana umurtan mu an nukhrija sadaqa mu hutar da zakka min alladhi na'udduhu lil bai'i ga dukkanin abin da muka tanada dan kasuwanci rawahu abu dawud abu dawud rawaito sa wa isnaduhu layyinun a cikin sanadinsa akwai dan rauni sai da karshe hadisi ne hasan wannan hadisin dalili ne akan ɗaya daga cikin nau'ukan abubuwan da ake hudda ma zakka shine urudu tijara duk kayan da aka shirya dan kasuwanci to za a hudda musu zakka ko da asalin su ba a mi ba a hudda musu zakka tuwahi ana hudda musu zakka ana hudda musu zakka ba a hudda musu albasa ana huda mata zakka ba a huda mata an gane ko dokuna ana huda musu zakka ba a hudda musu motoci ana hudda musu zakka ba a hudda musu amma idan ka sa su a kasuwanci dole sai an yi me sai an hudda musu zakka amma a kima ba a cikin su ba an gane ko wannan shine kenan gaba ɗayan abubuwan da ake hudda ma zakka abubuwa guda hudu ne an gane ko abubuwa guda hudu ne duk wanda ba cikin su ba a hudda mishi zakka na farko shine a me da suna alghanam ko kuma al'an'am shine dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima ko sanannu ne a gare mu su ne shanu da ƙananan dabbobi da raƙumi su ne al'an'am jayid na biyu shine me da suna alkhariju min al'art duk abin da yake hitowa da ƙasa ta wannan shi kuma abubuwa da yawa ke shiga ko kusa ma za a yi ce a kuma yana hitowa da ƙasa ko to duk abin da ke hitowa da ƙasa wannan kun kayan noma sun shiga su zinariya su azarhadu sun shiga tun da ƙasa ake hudo su su ma'adinai irin su mai ke da suna iranium irin su essence fetur da ake hudowa da ƙasa irin su gawai da ake hudowa duk ya shiga a ciki al-ma'adin duk sun shiga a ciki na uku shine urud tijara shine kayan haja kayan da aka sa kasuwa za a huda musu zakka an gane ko wannan su ne na farko menene al'an'am ko na biyu al-kharij min al-ard na hudu urudut tijara ko jayyid na uku shine an-naqdain wasu suna sa su a cikin al-kharij min al-ard wasu kuma suna huda su daban an-naqdain sune zinariya da azurfa zinariya da azurfa idan aka ce su ana nufin kudin da muke amfani da su a yanzu duka suna a ciki domin kudin da muke amfani da su a yanzu kima ce ta mi kima ce ta zinariya an gane ko shi yasa hukuncin su hukuncin zinariya da azurfa duk zakka idan za a za a hiddace a ce shekara kaza nisabin ka zakka ya kama kaza ana kilgawa ne ta hanyar kudin azurfa a lokacin kudin zinariya domin zinariya tana tashi tana sabka an gane ko a yanzu zaman da ake zakka ta zinariya a kilgon da malamai suke domin akwai ta zinariya akwai ta azurfa to ta zinariya kusan miliyan uku da wani abu miliyan uku da wani abu me yake da suna jiya an turo min nisabin yana cikin salula tana aiki da na diba miliyan uku da wani abu ne da yan kai in mun kare in ya ba ni sallar zan diba sai in gaya muku an gane ko na zinariya kenan amma na azurfa duka bai kusan ɗari uku ne jika ɗari uku an gane ko wannan shi ne in kana zaka 300 kenan in dai za ka yi aiki da azurfa to za ka hudda zaka an gane ko jayyid in wannan ne ai da yawa ko mutane da yawa za su hudda ko yanzu jika 300 in za a hudda musu zaka nawa ne za a hudda ku kilga mini za a yi 300 mil divisé par combien divisé par 40 an gane ko wannan shi ne kenan sai ya jika bakwai jika bakwai da rabi to kun gani to zinariya miliyan uku a yi division su far nawa ne su ne ke da yawa ko? jayi jikka 75 kun ga mai tsoka ko? yawa jikka 75 to kun ga mai tsoka to wannan shi ne kenan jayi mu je gaba bala ya ce wa an samura ta bin jundabin daga samura dan jundab radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna manzo Allah ya shi ne muka yanzu ko jayyid wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce wa fir rikazil khumus a cikin rikaz akwai al khumus me ake ce ma rikaz shine dafnul jahiliya shine abinda jahilai suka turbude kamar lokacin da kun sa ajiyar su kasa ne suke ajiya mutum ya rame ya turbude to bayan sun tahi ana iya wani lokaci a turbudo wannan abubuwan to wanda su ake ce ma kanz na arrikaz to su zakarsu za a huda ɗaya cikin biyar ne ɗaya cikin biyar an gane ko ita ce zakka mafi wadda aka hudda ake hudda abu mai tsoka sosai a ciki ɗaya cikin biyar sauran za ku ga ɗaya cikin ishirin ɗaya cikin arba'in wasu ɗaya cikin nawa ɗaya cikin goma amma kun ga shi wannan ɗaya cikin nawa ɗaya cikin biyar don saboda a cikin sauƙi ka same shi ko wannan shi ne kenan shi yasa aka ce ka hudda ɗaya cikin biyar ka ba Allah ko ka ba talakawa wa an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi daga amru dan shu'aib dan ma'aifinsa dan kakansa daga kaka daga ma'aifinsa da kakansa radiyallahu anhu Allah ya tada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce fi kanzin wajadahu rajulun fi khariba ya ce dangane da wata taska da ya samu ga wani mutum a cikin khariba alkhariba shine kamar tsohon gida kamar wuri wanda aka bar zaman shi an gane ku shine khariba yace in wajadtahu fi qaryatin maskuna idan ka samu wannan kanzikin ka samu wannan arzikin a cikin gari wanda akwai mutane a cikinsa fa'arrifhu to kai shelarsa wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskuna idan ka same sa ko a gari wanda yake babu masu zama a ciki fa fihi to a wannan kacisa wa fil rikazil khumus amma dai ka san a cikin rikaz akwai ɗai cikin biyar kinan idan mutum ya samu irin wannan abin da jahilai suke da mutanen da suke turbudewa a garin da akwai mutane a zamne a ciki ka same sa to za a yi shela mai yiwa akwai jikokinsu da taɓakunansu an gane ko ya an same su sai a basu ya zama to gadansu in kuma a gari ne wanda mutane ba su zamne a ciki to a wannan lokacin kai tsaye ba ma sai ka shela ba za ka yi amfani da su ka huda ɗaya cikin biyar mala yace wa an bilal ibn al-harith radiyallahu anhu daga bilal dan harith Allah ya dade shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah akhadha min al-ma'adin al-qabaliyya as-sadaqa manzo Allah ya dauki ya karbi sadaka daga al-ma'adin al-qabaliyya al-ma'adin al-qabaliyya wani ma'adani ne wasu kayan me yake da suna ƙasa ne da suka bayyana a wani wuri an gane ko manzo Allah ya karbi sadaka a ciki rawahu abu dawud wannan hadisin yana bayanin zakkar ma'adani an gane ko mun ga abin da ke ma'anan ma'adani ko shine duk abin da ake hudowa daga cikin ƙasa su ne al-ma'adin da su ma ana hudda musu zakka zakkar su ɗaya ce da da ardikas su ma ɗaya cikin biyar ne za a huddawa jayid to yanzu ga wata matsala shine abin da ake hudowa a nan nijar misali iranium da su petir da su gawai da sauransu da su zinariya ko jayid za a huda musu zaka ko ba za a huda musu zaka ba a ba kowanne ba yanzu iranium da esansi da gawai duk ba za a huda musu zaka ba kun san don me yasa don saboda babu mai su na ƙasa ne na kowa da kowa ne an gane ko ban sauko kuna gane da kyau ba yanzu iranium iranium ana cewa ga mai iranium kin a yauwa na kowa da kowa ne to duk abin da yake na kowa da kowa an gane ko na gwamnati shi ba a huda mishi zakka dama dan wani aka ce a huda zakka dan talakawa to na talakawa ne an gane ko to shi sa shi ba a huda mishi zakka kenan kun ga iranium ba za a ce ba za a huda zakkar iranium a dan saboda na talakawa ne to kuma dama zakkar yan huda su ne za a ba da sunan wada yake da sunan talaka yake ko da sunan 'yan ƙasa yake da sunan 'yan ƙasa yake ba a hoda musu zaka akwai akwai ka'ida suke cewa la zakata fi ma laysa lahu malikun muayyin babu zaka a dukkanin abun da babu mai shi kayyadadde an gane ko idanun ku babu mai shi kayyadadde an gane ko to duka suna a ciki amma zinariya wadda za a cewa ana hudda ma zaka ita ce wadda mutane ɗaiɗaiku suke suke huddawa suke samowa amma ko shi da a ce ga society ta gwamnati wadda ita ke hudda zinariya ba za a hudda mata zaka ba ta talakawa ce ta gwamnati ce amma da za a samu mutum bi mutum biyar su taru su haƙo zinariya za su hudda mata zaka don an san masu su ga su adadin su an gane ko wannan shine kenan shine la zakata fi ma laysa lahu malikun muayyin babu zaka a cikin dukkanin abin da baya da mai shi kayyadadde an gane ko daga cikinsu irin misalin waƙafi an gane ko babu zaka a cikin waƙafi yanzu misalin wannan masallacin waƙafi ne an gane ko ba za a ce ba na mai shi ne a za a ce dai masallacin Allah ne ana yi a ce na mai shi amma min babil majaz majaziyar dan me yasa ba nashi bane dan saboda baya da damar yace sai abin da yake so za a yi a cikin masallacin baya da damar ya ce sai da masallacin in ya mutu yaransa ba sa da gado a ciki to shi sa shi ma wakafi baya da me ba a huda mishi mi ba a huda mishi zakka an gane ko jayyid wanda shi ne kenan jayid nan muka zo ƙarshen babin babin zakka jayid na zakata ta kuɗi in sai mu shiga sabon babin babu a ban ji ba tambaya eh mhm mm eh eh in kana bisa hanya ba tsintuwa ba kowace iri bace ana ake nihi tsintuwar da a cikin rami ne ka same ta an gane ko amma irin wannan tsintuwa ta bisa hanya hakan ga wannan tsintuwa ce ba ba rikaz ba shi rikaz shine duk abin da za a samu a wani wuri wanda an taba zama a ciki mutanen da sun yi zama a ciki kun ba saman ƙasa bane zaka zo ka isko sha'a misali kaman kana noma ne sai ka beto su an gane ko ko kuma ana gina wani abu sai a beto su amma abin da saman ƙasa ne zaka ka misali ka bi ka biya sai ka isko ta leda kulle wannan tsintuwa ce ba ba rikas ba shi kuma wannan mun san ba mun san abin ga hukuncin tsuwa ko ba za ka ci ba sai ka yi shela ta shekara nawa shekara guda ko in ba a samu ba a wannan lokacin sai ka yi amfani da su da sharaɗin duk lokacin da mai kuɗin na yau za ka mai da mishi su an gane ko wannan shine kenan jayid aha na'am eh mhm mhm eh eh eh mhm kaka za a yi yanzu jayid yanzu sai kilga zakar da hidda ta ƙarshe a wani wata ta kama na musulunci misali yanzu bara duk shekara za ku gani kalandiri na musulunci suna hada shi da na turanci kenan zai iya gane misali janvier ya hudda bara to sai a diba kalandiri na bara janvier ya kama wani wata na musulunci misali mu ɗoka ya kama watan sha'aban to yanzu kenan ba zai hudda ba sai me sai sha'aban sai ya hudda kenan ya yi shekara guda haka zai yi insha Allah jai alaikum salam wa aha mhm yau sai sai da eh to in yi sai da ɗaya daga cikin ma'ai zakata abin ga ta rage ko wannan to kun sa akwai abin da ake iya cewa mustahil ko to ila tsamanin wani yana zama to ya shibhu mustahil dole sai ya samu wani amfani wanda zai iya badawa an gane ko kana da wai raƙumi guda biyar za a hudda zakka zakkata za a hudda yar akuya ko bai da yar akuya kun bai da kuɗin da zai bada na yar akuya to dole za a samu wani amfani wanda zai yi an gane ko za a samu wani amfani wanda zai yi misali dole za a iya samu yana da wata gona an gane ko ko kuma yana da wata yar kadara ashe to yar kadaran nan sai a saida ta a bada mi a bada zakka an gane ko amma a ce ba da komi to wannan akwai wahala an gane ko wannan shi ne kawai alisa watula alisa aha mhm aka huda musu wannan shekara wata shekara da biyu kuma ko da ana ƙara huda ne ko da huda su a'a duk shekara duk shekara matukar dai ba ragewa ta yi daga nisabi ba in ta rage daga nisabi to wannan ba za a huda ba amma matukar suna nisabi to za a hudda musu eh za a hudda musu insha Allah na'am alaikum salam aha bismillah alaikum salam Allah mhm yawa to hili wannan ya danganta idan hili na kasuwa ne za a hudda in kuma hili ba na kasuwa bane mutum dai ne ya sai abun shi ya aje zuwa gaba zai amfani da shi ba za a hudda mashi zakka ba yawa in na talla ne na saidawa za a huda musu zakka su kuma zakkarsu a radda aka sai da ran nan za a huda musu zakka domin a ran nan mun gai cewa 'yan kasuwa kala biyu ne akwai attajirul mudir akwai attajirul mai da suna muddakhir dan kasuwa wanda kayan shi suna shiga suna huta ne jujjuyawa ake ko da yaushe ana sayan su dan kasuwa wanda sai lokaci mai tsawo ne yake sai da wani abu irin masu sai da hilaye irin masu sai da manya-manyan motoci irin wa'anga to irin su za a bar su ne da an sai da a huda musu zaka da an sai da a huda musu zaka kenan hili in ba na sai da bane mun yana cikin amwalul kunya dukiya wanda mutum ya aje dan kansa ba a huda musu zaka na'am bismillah mhm jayid jayid wannan shi zai kama ga sharuɗan abin da za a hudda ma zakka shurutu almalil muzakki sharuɗan abin da za a hudda ma zakka to bari in baku sharuɗan sai ku rike su da kyau sharaɗi na farko duk abin da za a hudda ma zakka sharaɗi na farko an yakuna min al asnaf allati tajibu fihi zakka ya kasance daga cikin abubuwan da ya wajabta a hudda musu zakka an gane ko zinariya tana daga ciki ko to an ta samu sharaɗi guda ɗai sharaɗi na biyu an takuna nisaban ya kasance dukiyar ta kai nisabi an gane ko mun gani ko nisabi na azurfa na zinariya menene a eh na zinariya na zinariya haka ne in an in an bashi kima ta kuɗi an bashi kima ta kuɗi amma an tayi da shi akan asalin zinariyar shi zai yi me yake da suna dirhami guda ashirin an gane ko dirhami guda ashirin jayyid ta ya kai nisabi sharaɗi na uku an ya hula alaihi alhaul ma'ana shekara ta kewayo a kai kenan zinariya yanzu in ka same ta ba za ka hudda mata zaka ba sai mi sai mi sai shekara ta kewayo an gane ko to wannan shine muke da suna sharuɗa guda uku malamai suna ƙara sharaɗi na uku shine ya kasance ka mallake sa mallaka ta tabbat an gane ko shine wannan sharuɗan guda uku akwai kuma shurutul muzakki ma'ana sharuɗan wanda zai hudda zakka su sharuɗa guda biyu ne shine alhurriya al-islam musulunci da mi da da alhurriya da yanci domin shi bawa zakkarsa ta wace ce dukiyarsa ta wace ce ta mai shi ce mai shin shi zai hudda zakka daga cikin nashi amma shi ba zai hudda ba na gaba shine musulunci wannan shi zai nuna cewa yana daga cikin abin da zakka take banta da shi ita ba a lura da mutum na da hankali ko bai da hankali mahaukaci za a huda mishi zakka an gane ko in ba akwai mahaukaci mai kuɗi ko za a huda mishi zakka wannan shine kenan yaro wanda bai balaga ba za a mi za a huda mishi zakka wannan shine kenan jayyid aha sharuɗa guda uku na farko shine an yakuna min asnafil lati tajibu fihi zakka an yakuna min asnafil lati tajibu fihi zakka na biyu an ya hula alaihi alhaul ko kuma an ya kuna nisaban an gane ko an ya kuna nisaban ko an ya buluga nisaban ya kai nisabi an ya buluga nisaban na uku an ya hula alaihi alhaul an ya hula alaihi alhaul inan shekara ta kewayo akan dukiyar amma mun gani ba ba kowace bace sai shekara ta kewayo ko me ba shi shekara ta kewayo ba ga ya mini su kayan noma alkharij min al-ma'adin ko ma'adani an gane ko da mi kuma a karurruka yawa karurruka duka suna shiga kayan kasuwa kayan kasuwa an gane ko ko kayan kasuwan wanda asalin su abinda aka fara da su sun kai nisabi to duk wanda zai biyowa baya duk abinda zai hawa ba a lura yanzu misali kayo kayo stock ka ci ko mota da kaya ba za ka ce wannan kayan gaba ɗaya sai shekara za ka huda musu zakka yanzu kana kawo kaya yau gobe lokacin zakka ya hawa da ka kawo sabi sai kami sai ka huda musu zakka an gane ko don saboda kai attajirul mudir ne ba jujuyawa ne to amma wanda yake mudakhir shi irin wannan yanzu ka sai da kare guda ka huda mishi zakka yanzu sai ka sai wani kare karen nan baka sai da shi ba sai bayan shekara biyu an gane ko to sai ka sai da shikin za ka huda zaka kuma ta shekara guda amma kun shi wannan ta masaban malikiya ne fa abin da ya sa kun muka tai akai don saboda mafi yawanci ta ake aiki da ita kuma ta yi sauki a wannan fannin an gane ko domin masala ce ijtihadiyya wannan shine jayyid akwai malaman da ba su raba at-tajirul mudir da tajirul mudakhir da shekara duk shekara sai ka huda wannan shine kenan jayyid akwai tambaya akan zaka muna da minti shidda na'am na'am to ake sa su ko eh eh ke bantace jama'a ke amfanuwa da su to ya hukuncin
Mm.
to wannan sai dai a ce musu suna cin zalunci amma da sunan zakka babu yadda za a amshi a amshi sunan su in dai matukar abun da sunan kasa aka yi shi yanzu misali eh, kamar iranian kin da muka bada da sunan kasa ne ake hudda shi ba da sunan wasu mutane ke bantattu ba da a ce wa- da sunan wasu mutane ke bantattu ne to nan dole sai an hudda amma matukar da sunan kasa yake wannan ba za a huda musu zakka ba yanzu su can wanda suke ci da sai dai mu ce to kamar yadda aka saba talaka ya saba cewa Allah ya isa ko to wannan kuma sai dai mu yi ta musu Allah ya isa ko sai dai a bar su da Allah amma in ba shi ba da sunan zakka asali eh, me yake da suna babu babu wani abin ga babu zakka a ciki babu zakka a ciki sai dai wannan kawai kuma a ta kallo ana ana ana ana ganin su ana wuce ana ga su can barawun gwamnati ko kuma da gaske bane barawun gwamnati ka dauki alhakin shi an gane ko wannan shine kenan jayyid Mhm. to Allah ya sa na sani eh, ita za mu shige ta gobe a je tambayar ka har gobe insha Allah da na so yin mu shiga to naga lokacin ya kure gobe kenan akan zakka ne zalla insha Allah zakar kono akan shi ne za mu yi insha Allah duk mu wata tambaya ya ashe ta insha Allah in mun sani za mu ba da amsa nam eh, to Allah ya sa na sani ba a Mhm, mhm, mhm. eh matukar wurin sh- wurin cin abincin su guda makiyayin su guda kowace kuma tana cakuduwa da wata an gane ku ragon wanga yana hawa tumkiyar waga tumkiyar waga tana haduwa da ragon wancan kuma wuri guda suke kiwo kuma makiyayin su guda ne in lokacin zakai za a mi za a huda musu zaka gaba da in yaso can sai ku kashe kanku an gane ku amma in irin wanda suna komowa gida ne an gane ko su ta yi kiwo su komo kowace ta ta yi gidanta wannan ba su matsayin halittai ne tunda suna komowa amma wanda suke kama a wuri guda su ne ake, ake magana amma wanda su ta yi kiwo su komo ne dama da sun komo kowace rabuwa take ko an gane ko to dama in za a amsar zaka gidanka ne za a zuwa to ya zo gidanka kenan da ja suna nan gida ko to su kuma wancan in za a amsa zakar su dama inda ake kiwon su ne za a tahiya kenan da an isko su haka za a amsa a gaba ɗayan su ba za a rarraba su ba wannan shine kenan جيد نعم عليك سلامات kamar hasashe ne nake shi na azurfan ban eh tana yiwa bai kai 300 tun da shekara biyu da suka wuce abin da yasa nace dan saboda tana karuwa ne mafi yawanci karuwa ne take yi a shekara biyu da suka wuce mun kilga shi tunda akwai yanayin yanda ake yanda ake kilga shi shek abin ga kusan jika 300 ne bai kai 300 ba 260 da wani abu ne to shi yasa sai na ce kusan 300 Mm. yawwa ya kamata shi wannan mm, sabani ne tsakanin malumai shin zakka za a yi aiki da azurfa ne ko za a yi aiki da zinariya mafi yawancin malamai sun akan cewa za a yi aiki da mm, nisabi na zinariya an gane ko to shi yasa za ku gani mafi yawanci sai mu ce kuɗi sun kai miliyoyi za a huda musu zakka akwai malaman da suka ce a za a yi aiki da nisabi na azurfa ne to inda an ce nisabin azurfa za a yi aiki da shi da masu zakka sun yawaita sosai an gane ko dan saboda jika 200 da wani abu ka kai nisabi za ka huda zakka kenan wanda yake da kusan miliyan guda zai huda zakka amma to da a ce na zinariyan ne ko kuma da yake shine ake akai za ku gani mafi yawanci sai masu miliyoyi suke mi suke suke hudda zakka har yanzu akwai malaman da suke akan wannan fatawar ta zi- ta, ta hanyar azurfa ce za a hudda zakka hatta a cikin Niger muna da malaman da suke da wannan ra'ayi misali a jami'a muna da malamai wanda har yanzu su yakin da suke yi a, a komo akan nisabi na na, na, na azurfa suka ce dan saboda mutane da su hudda zakka to malamai sun yi ta musu raddi daga cikin raddin da suke musu ita zakka dan ka wadatu ne aka ce kame ka hudda to sai suka ce da Allah wanda yake da jika 200 jika 300 da Allah ya wadatu mai 200 300 yana ya wadatu shi ma yanzu bukata yake a kara mishi an gane ko to shi sa suka ce to kenan wannan eh, me yake da suna afa'adu min maqasidiz zakat kaman yayi nisa da manufa ta zakka wannan shine kenan daga cikin wanda suka san eh, am- akwai wanda ake cewa Dr. Ab- Ibrahim Abdu yana ɗaya daga cikin wanda suke wannan shi hamma littahi ya rubuta na na na, na aita wannan abun amma har yanzu haka shi ba ta cimma ruwa ba bayan shi akwai wasu masu malamai da dake da wannan ra'ayi amma mafi yawanci abin da ake aiki da shi ne zaka shine nisabi na zinariya an gane ko shi aka yi yawan aiki da shi wannan shine alaikum salam wa rahmatullah shi shi ma wannan akwai babi na musamman babi babu kasmi sadakat bayan bayani akan raba zaka ya ake raba zaka sadaka ita ma idan zaka huda wai cancanta ka ba ba zaka ba ma wai sadaka ka hudu eh sulbabba kadgo ka zaka yi sadaka da ita wai dacewa ka ba ita an gane ko wannan shine kenan za mu gan shi a babu kasmi sadakat amma a jimlace dai abin da aka yi so zakka ka ba wanda in ka bashi takan iya zaman tu mishi jarin da wata shekara shi ma zai iya huddawa wannan shi aka yi so amma dan ka rarraba masu ba za a ce zakka ka ba ta ba a ta yi ma sai dai kai khilaful aula kai sabanin abin da ya dacewa wannan shine kenan ina ji lokaci yayi anan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna kenan gobe zamu tsaye da karatu kuma gobe zamu yi bayanin abin da shahi zakatul fitrin Allah ya so a juma'a Allah ya nuna muna lokaci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah itikafi ko jayyid lalle to gobe asali asali maudu'in da muka shirya na hudu ba akan shi ne to sai dai ba ni zan yi hudu ba ba yake duk shekara mu duk sati muna muna shirya maudu'ai na hudu ba wanda ake raba mutane tana iya wasu masallacin ne ko sun yi bayanin shi amma takan iya gobe insha Allah mu tabo wannan kin insha Allah takan iya mu tabo shi tabo harakan itikafi